الح- الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna ƙara godiya da yabo ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na bulogul mara wanda eh, za mu tashi eh, kitabus sala ko kitabus sala Eh, kitab ma'ana wanda ya ƙumshi abin da ya shahi sallah in an ce sallah a yaren larabci shine mi- menene ma'anan as-salat lughatan addu'a ko addu'a ta alkhairi wannan shine abin da ya yi watsuwa yaɗuwa a cikin maganar larabawa kamar yadda Allah ke cewa salli alaihim kai musu addu'a ka nema musu gafara amma a shari'a in an ce assala ana nihi aqwalun wa af'alun makhsusa maganganu da ayyuka waɗanda suke keɓantattu muftatihatun bit takbir waɗanda ake buɗa su da kabbar Allahu akbar ko shine takbiratul ihram muftatimatun bit taslima ana cika waɗannan maganganun keɓantattu da ayyukan keɓantattun da sallama da an ce sallama an an ce assalamu alaikum wa rahmatullah kenan an huta daga cikin waɗannan ayyukan an ambace ta sallah saboda ta ƙumshi eh, ma'ana ta larabci shine addu'a da alkhairi sannan an farlanta sallah ne a daren da aka yi mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin hijira da shekara uku ko kafin a yi hijira da shekara uku kenan bayan farlanta sallah da shekara uku ne manzo Allah ya hijira kuma da raka'a biyu ne kawai aka farlanta raka'a biyu ne ake to ƙarshe sai aka bar waɗannan rako'in guda biyu a cikin bulaguro aka cika su hudu a sallar gida sai dai sallar magariba da sallar asuba sallar magariba aka ce saboda ita ce eh, mai aka ce a wutirin ini in aka yi azuwar aka yi la'asar magariba ke ta zama ita ce wutiri na ini ita kuma sallar asuba abinda ya sa aka bar ta raka'a biyu saboda ana tsawaita karatu ne a cikinta Mm. duka sallolin rakowai bibi ne dukansu lokacin da aka farlanta sallolin raka'a bibi to daga baya sai aka bai- aka tabbatar da raka'a bibin na a cikin bulaguro ko hudu kuma a lokacin da ake zaune gida sai magariba ita kuma saboda ita ce wutiri ma'ana na na na na ini- na- na cikin ini a zuhur la'asar sai magariba ko ita kuma sallar asuba raka'a biyu ce aka ce saboda ana tsawaita karatu a cikin ta ne saboda waɗannan eh, sallolin suna da wani ba- wani matsayi da bambanci akan sauran shari'o'in da suke na wajibi saboda daga cikinsu ita sallah an farlanta ta a sama ne ko sauran ibadodi kuma a nan ƙasa ne aka farlanta su kuma ita sallah na daga cikin abin da ke nuna mahimmancinta da bambancinta da sauran ibadodi lokacin da za a farlanta ta ba a ba mala'ika jibril ya kawo ta kai tsaye ba a tsakanin Allah ne ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka farlanta ta Allahumma shi an aiko shi ne ya koya mashi yadda za a yi amma su kun ga sauran ibadodi duka mala'ika jibrili ne ta kanshi suke biyowa sannan su zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da sallah hamsin ne sannan aka samu raguwa har zuwa suka suka kai guda biyar amma ladarsu ta sallah hamsin na nan a cikin sallolin biyar sannan kuma sallar na ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci kuma ita ce kai matuƙa wajen bauta da ƙasƙantar da kai da neman kusanci zuwa ga Allah sannan kuma ita sallah tana zama wajibi akan dukkan wanda ya balaga ko wannan kenan babul mawaqit baban da zai bayanin lokutan sallah an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr radiyallahu anhuma yadda Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifin nasa duka annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waqtu zuhuri lokacin sallah az-zuhr idza zalat ash-shamsu ko idan rana ta gushe daga wurinta ma'ana daga tsakiyar sama ta karkata kenan ma'ana lokacin da ƙasa ta karkato ma'ana ta karkata daga tsakiyar sama zuwa ɓangaren yamma kenan farkon lokacin sallah azhur kenan ma'ana lokacin da kika ga inuwarki kurwarki ma'ana ta karkatu da tsakiya take amma da kin ga ta fito a da ɗinki wajen yamma kenan wannan alama na cewa lokacin sallah a zuhur ya shigo wa kana zullun rajuli inuwar ko kurwar mutum ta zamanto ka tsulihi kamar tsawonsa ta ƙarƙashin shi take amma sai ga ta hoto daga ƙarƙashin shi ta zamanto kamar tsawonsa. Malam ya hadur waqtul asiri matuƙar lokacin la'asar bai halarto ba, to wannan duka lokacin sallah a zuhur ne daga karkacewar rana daga tsakiyar sama zuwa mai zuwa yamma lokacin sallah a zuhur ke farawa har lokacin da kurwar mutum ta zamanto daidai tsawonsa. kafin shigar lokacin la'asar. Ko, wa waƙatul asri lokacin sallar la'asar yana farawa ne daga lokacin da inuwar mutum ta zamanto daidai tsawonsa biyu ko? malam tasfarra shamsu matuƙar rana ba ta yi ja ba ina lokacin da rana za ta faɗuwa tana wani jaja ko ina matuƙar rana ba ta yi ja ba kenan lokacin da ta ɓuya za ka ga wani hazo ja yana hutowa kenan daga wannan hazon ya huto to sallan la'asar lokacinta ya huce وصلاة المغرب سلم مغربا ما لم يغيب الشفق ما تقر شفقي bai ɓuya ba abin da ake ni da shafaƙi a nan shi ne jan da yake yin tsora na hajon rana a lokacin da ta ɓuya to matuƙar wannan hajon bai ɓuya ba to sallar magariba lokacin ta daina nan amma da ya ɓuya kenan lokacin ta ya huce an shiga cikin lokacin sallar isha'i ووقت صلاة العشاء لوكتين صلى الدري اي صلى العشاء daga lokacin da wannan hajon ko na faduwar rana ya ɓuya ila nusfin lailil ausati har zuwa rabin dare wanda yake matsakaici ma'ana sulisi dare kenan sulisi wanda yake na farko shine suka ce ma nusfin laili da haka aka ce idan sulisi na farko ya tahi ma'ana ya huce kenan wannan sulisin wanda yake tsakanin na farko da na ƙarshe shi ake ce ma sulisul ausat kenan har zuwa wannan lokaci duka lokacin sallar isha'i ne wa waqtu salati da subhi lokacin sallar asubahi min tulu'il fajr daga hutawan alfijiri ma lam tatlu ash-shams matukar rana bata huto ba duk lokacin sallar asubahi da rana ta huto ne lokacin sallar asubahi ya fita wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa lahu min hadisi buraida a ruwayan muslim hadisin buraida fil asri a sallar la'asar ya ce wa shamsu bai da'u naqiyatun ko rana tana fara sal ma'ana tsantsanta babu wani abu na wani hazo ko wani fatsi ja wanda ya cuɗanya garga a fara ce sal wannan duka shine lokacin sallar la'asar sai lokacin da hajjon ne shigo na faduwar magariba na shigowar magariba kenan daga wannan lokacin sallar isha'i lokacin ta ya fito shine naqiyatun bayda'u naqiyatun farasal tsabtatatta wa min hadisi abi musa a hadisin abu musa wa shamsu murtafi'atun rana tana sama kenan ma'ana tana nan samanta ba ta je faɗuwa ba wannan duka bayani ne na siffar lokacin sallar la'asar tunan in muka duba wannan hadisin a cikin shi akwai bayanin lokuta waɗanda Allah ya ayyana domin a bayar da sallolin nan guda biyar na farilla a cikinsu cewa salloli guda biyar ba su inganta sai a cikin waɗannan lokutan da aka haddade aka iyakance shi yasa Allah ta'ala ke ce a suratul nisa'i fa aqimus sala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ku tsaye da sallah saboda sallah ga masu imani lokaci ne wanda aka kayyade kowace sallah ga lokacin da ya kamata a yi ta in kai ta ba cikin wannan lokacin naka ba kaga sallar ba ta samu karbuwa ba walima haka ne ko walima warada walima rawahu ahmad da kuma abinda ahmad ya rawaito imam ahmad hadisi mai lamba 371 an ibn abbas ko ba ku da shi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man fatatuhu salatul asri wanda sallar la'asar ta kubuce masa habita amaluhu aikin shi ya ɓaci ana wanda ya bar sallar la'asar da gangan yanan aikin shi ya ɓaci kamar nan ana ne ladar da ya kamata ya samu a sallar la'asar ba zai same ta shekul islam ya ce ba ku da wannan shi ma? shekul islam shekul islam yake cewa lokaci bai yiwuwa a yi wasa da shi in ya kubuce kenan ba a samu aikata sallah a cikin shi ba da kabar ya kubuce kenan kaga baka samu aikata sallah a cikin shi ba lantana ka samu wannan gara basar da a ciki malamai sun yi saɓani in mutum ya jirkita lokacin sallar da gangan ba da uzuri ba, shin zai rama ta ko ko ba zai rama ta ba. To, akwai bayanan da suka yi wanda za su zo nan gaba. Na uku ko, an na wakta salata zuhuri. A kugun dari na shiga da ku, yawa ai haka dai ne. Kenan lokacin sallah a zuhur in ma'ana rana ta gushe har zuwa lokacin inuwa kowane abu ta zamanto daidai tsawonsa bayan inuwar nan wadda take ta karkacewar rana sannan lokacin sallar la'asar zai shigo ba tare da wani fayyacewa ba a tsakaninsu lokacin sallar la'asar daga karewar lokacin sallar azuhur yana kaiwa lokaci ne zaɓaɓɓe matuƙar rana tana nan farar ta sal sai lokacin da hazo na ja ɓacewar rana ya shigo to a wannan lokacin ne lokacin ta yake iya fita wannan shi da a taƙaice وعن أبي برزة الأسلمي دق أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال يدعى الله تثبت أغريش يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يكن يصلى العصر معناه يبعد صلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله سنة ديمو يجي مسبكنسا والرحل أنا أنا أنا أبنى كني مسبكن متم ko kenan mutum ya koma gidansa fi aksal madinasi can nesan gari washensu hayya rana tana nan rayayyarta ma'ana tana nan abin da shi kenan wannan shi ke nuna yana yin sallar la'asar a farkon lokacinta wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha annabi ya kasance yana son ya jinkirta sallar isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha sannan kuma yana ƙyamar yin barci kahin a yi sallar isha'i wal haditha ba'adaha ko wata hira haka ta banza wadda ba ta da dalili bayan sallar isha'i duka wannan yana daga cikin abin da aka karhanta kenan kada mutum ya yi barci kahin ya yi ta sannan kuma kada mutum ya tsira wata hira kawai ta banza bayan sallar isha'i ko hawa daga sauransu ko yadda wasu mazaje suke yi ko da yake laifin matansu ne in ka ga mace mijin tana hwada da dare to ita adda matsala a gaskiya wa kana yanfatilu min salatil gadati annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance haka ne yanfatilu yani yana juyawa daga sallar sahe sallah asuba kenan hina ya arifin rajul jalisahu lokacin da kowane mutum na iya gane wanda azzaba na kusa da shi ko kenan kafin a kare da ja a me ake cewa haske yayi kenan wani lokaci yana gaggauta ta yayi ta cikin duhu wani lokaci kuma ko da ake gamawa haske yayi har mutum na iya gane a wane ne a kusa da ni tunda su lokacin ba wai mai ake ce an fila akwai ba ko fitila ba lantana a abin wa kana ya qara'u bis sittina ila al ya kasance yana karanta aya sattin har zuwa aya ɗari. mu kuma nan aya goma an karanta ka yi a ƙarin mutane da ta tsoki ana ganin ka tsawata muttafaqun alayhi bukhari da muslim kenan wani lokaci kenan yakan yi ta da wuri farkon lokacin ta ko da ake karewa wani bai iya gane wani ne a kusa da ni wani lokaci kuma ko da ake karewa ma'ana za a haske ya riga ya yi mutum na iya gane cewa wani ne kusa da ni wannan kenan wa inda huma a wajen bukhari da muslim min hadisi jabir hadisin daga hadisin jabir wal isha'u ahyanan yuqaddimuha sallar isha'i wani lokaci yana gabatar da ita farkon lokacinta wa ahyanan yu'akhiruha wani lokaci kuma yana jinkirtar da ita idza ra'ahu mujtama'u in ya ga mutane sun haɗu sun taru ajjala sai ya gaggauta sallar isha'i wa idza ra'ahum abta'u in ya ga cewa sun yi jinkiri akhara sai ya jinkirta ta والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس صلى أصبا النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana yin ta bighalasin ko da duhun da duhu na ƙarshen dare kenan farkon lokacinta yana yin ta wali muslimin a ruwayar muslim min hadisi abu musa daga hadisin abu musa fa aqama al-fajra sai ya tsaida sallar asuba hinan shakkal fajru lokacin da alfijiri ya keto wannasu mutane la ya kadu ya arifu ba'duhum ba'da mutane ba ma ba ma mutane ma ba su iya gane shashen su da shashi ko mutum bai iya gane awa ne ne kusa da ni saboda duhu kenan wannan hadisi na nuna mana ana son gaggauta sallar la'asar a farkon lokacinta saboda sahabbai suna yin sallar la'asar kuma kowa ya tafi masaukinsa can nesan gari kuma rana da sauranta sannan kuma ana son jinkirta sallar isha'i a bari har mafi yawan dare ya yi da zaran kayi kawai sai kwanci ba ka tsira wata hira ina dirsha aiki ne mana in dai ba telan ya zamanto wani abun alkhairi ne kamar wa'azi ko wasu karatuttuka amma mutum ya sanya tele yana kallo labaru akwai labarun da suna da mahimmanci mutum ya ɗan ji su amma kan mutum ya ɓata lokacin shi wajen sauraron kowane labari sai mutum ya awa uku awa nawa yana sauraron abin da ya kalli wanga ya kalli wani a'a abin da yake na dole yana da mahimmanci mutum ya saurare shi yana da kyau mutum yana iya ya saurara da ya gama kuma sai ya shiga wani aikin shi na ibada ya yi ka ɓata lokacin ka wajen sauraron wasu abubuwan da kawai sai da hankali wa an rafi ibn khadiji daga rafi dan khadiji radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kare ya ce kunna nusalli maghriba mun zamanto muna sallan maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko fayan sarifu ahaduna sai ɗayanmu ya juya wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabilihi yana iya gane ma inda kiboɗin shi kibiyarsa ta faɗi saboda duhu ba bari duhu ya shigo ba inda inda zai iya ya jefa kibiyar shi to yana iya gane ga inda take can ga inda ta faɗa can saboda akwai sauran haske ko yana wannan hadisin na nuna mana ana son gaggauta magariba a farkon lokacinta da inda mutum yana iya ƙare ta akwai sauran haske ko wannan ke a ci gaba? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله